بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مساء البركة أنا منا بركة دورنا يمتي نرى الجمعة من شقا درب أسبع ونشين الدرب أشرين ترى ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan 5 2026 daga wannan masallaci namu mai albarka wato masallacin Juma'a na Garki Area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda dama mun saba yin karatu na ƙarshen wata a al'adance da mukan yi wato muhabara ne ko wa'azi ko wani tattaunawa akan wani maudu'i da muka ga ya dace da wannan karan sai muka shawarta da abokan wannan aiki masu jagorancin wannan harka cewa babu laifin mu samu wani ɗan ƙaramin littafi wanda za mu dinga bin sa muna karantawa da fatan hakan ya zama hanyar samun fa'ida mai yawa kuma ba zai hana idan wani lokaci aka ga bukatar yin wata muhabara ko wata lacca a yi haka ɗin ba insha Allah to shi ne muka shawara mu fara amfani da wannan littafi mai suna asharu ko asharun mujibatun linnajat asharun mujibatun linnajat wasu abubuwa guda goma waɗanda suke samarwa da mutum tsira ranar gobe alkiyama wannan littafi marubucinsa shine malam abdurrazak ibnu abdul muhsin al-badr Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi wannan malami yana nan da ransa da lafiyarsa malami ne a kasar Saudi Arabia yana rayuwa a garin Madina yana da majalisi na karantarwa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malami ne mai nishadi kwarai da gaske a wajen rubuce-rubuce da da'awa yana da PhD akan aqida ta musulunci kuma ɗa ne ga wani mashahurin malami shine Abdul Muhsin Al-Badr shi wannan Abdurrazzaq watakila ne shekararsa suka kai kamar 60 da wani abu na jin ba na manta ba haife shi 1963 kaga kamar 63 kenan ko rabu makamancin haka malami ne ya kware a jami'a kuma yanzu ya yi ritaya yana zaman kansa ne yana aiki na da'awa sosai yana da rubuce-rubuce da yawa da kasusuwa na wa'azozi da yawa za ka iya samun su da dama akan irin su YouTube haka ko Telegram Allah ya saka mai da alkhairi da shi ne rubuta wannan littafi ya sa mai suna asharun mujibatun lin najati abubuwa guda goma waɗanda za su tabbatar wa da mutum tsira wato ya samu mutum ya samu ya tsira a ranar gamuwanmu da Allah maɗaukakin sarki bari mu bar shi zai mana bayanin abin da yake nufi da littafin da kuma yaya aka yi ma ya samar da littafin kada mu mushi riga malam masallaci kamar yadda bahaushe yake cewa malam yake bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan darasi inji malam muqaddimatun shimfida alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خليله ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yace godiya ta tabbata ga Allah salati da sallama ga bawan Allah kuma manzansa kuma babban masoyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shi da mutanen gidansa da sahabbansa ga baki ɗayansu wa man tabi'ahum da wanda suka bi bayansu bi ihsani suna masu kyautatawa ila yawmiddini har zuwa tashin alkiyama malam yace amma ba'du bayan wannan takaitaccen sallama da salati yace fa innal abdal muwaffaqa dukkanin bawa wanda Allah ya bashi gamdakatar wanda Allah ya sa ya dace da tafarki na gaskiya domin ba yin kanka bane kaga cewa kana kan tafarki na gaskiya yin Allah ne in ya ga dama sai ya dakatar da kai to duk wani bawa wanda Allah ya bashi dacewa zaka same shi ya tahidu yana kokari yana faɗi tashi fi islahi nafsi wajen ganin ya gyara kansa wa tazkiyatiha ya tsarkake ransa wa najatiha fi dunya wal akhirah zaka samu mutum yana ta kokarin ya za a yi tsira a nan duniya yaya kuma zai yi tsira ranar alkiyama min ash-shururi wal mahalik yana kokarin ya ga ya tsira daga duk wani mummunan abu da duk wani abu da zai kai shi ga halaka a ɗabi'ance ɗan adam baya rasa wannan kokarin ko da yaushe ɗan adam kokarinsa ya ga cewa ya tsira ya ga cewa ya samu salama ya ga cewa ya nisanta daga duk wani abu da cutar da shi a jikinsa ko a tunaninsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa wannan ɗabi'a ce da ɗan adam yake da ita fa hadha matlabun azimun ashe wannan wani abu ne da ɗan adam yake nema neman sa babba ne a wurin ɗan adam wa ghayatun jalilatun wata manufa ce mai madaukakiya shammar ilaihal mu'minuna wanda muminai suke masu zage damtse wajen neman ta musamman in ka hada duka guda biyu na duniya da na lahira amma har waɗanda ba muminai ba ba sa wasa da neman tsira a duniya domin kamar wani natural law ne wata wata ɗabi'a ce ta ɗabi'a ɗan adam akwai wani theory ma sananne akan haka ban so mu fita daga cikin abin da muke da mun yi magana akan shi theory na boko wanda yake magana akan nazariyatu tanazu ilal baqa ah theory of struggle to survive mu bashi wannan ba shine mahallin maganar mu ba amma duk mutumin da yake musulmi mu'min wanda ya yarda da Allah ya yarda da lahira kuma yake fatan ya gamu da Allah salin alim ba zai gushe ba ko da yaushe yana tunanin yaya za a yi ya tsira me ya kamata ya yi ya kai ga wannan tsiran menene abin da zai yi ya samu salamar duniya ya samu kuma salamar lahira saboda wannan wata manufa ce a cikin rayuwar dan adam daga cikin manya-manyan rayuwar dan adam washe gala babuhum bitafakkuri fi amri najati kuma kwakwalan mutane tana cike da tunani akan wannan al'amari wal bahthu anil mujibati allati fiha fawzuhum wa salamatuhum sannan dan adam a rayuwarsa kullun a aikace yana ta bibiya yana ta faɗi tashi yana neman menene abin da zai sa ya tsira hatta inna hadha al-hamma warada ala khairi hadhihi al-ummati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba sabo bane yace hatta mafiya alkhairin mutane su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ba su tsira daga wannan tunanin ba wa humul khulafa'u thalathatul awa'il yace kaman halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku na Abubakar da Umar da Uthman radiyallahu anhu da sauran sahabbai su ma an same su suna da wannan hammu suna da wannan damuwar sai ba mu labari game da haka cewa wato hatta mutanen da Allah ya ce ya yafe musu Allah ya ce su ‘yan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna suna da garanti akan haka har su ba su natsu ko su wadata ko su shantake su ce tumuwa ba an ba ruwan mu ai mun riga mun tsira har da su din suna da tunani suna da damuwa akan yaya za a yi su samu su tsira a wurin Allah fa an usmana ibn affan radiyallahu anhu yace daga sayyidina usman ibn affan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sirikin sa kuma halifa na uku cikin halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace baina ana jalisun fi zilli utumin min aqani min al-aqab wata rana ina zaune a inuwar wata katanga daga cikin katangogi a Madina al-utum shine katanga na gida kaman daki ko wani gini wanda idan rana ta yi zai zai bada katanga zai bada inuwa da za a da za a iya zama karkashi a samu inuwa yace to ta nan zaune a wata inuwa irin haka marra alayya umaru radiyallahu anhu sai umar ya zo zai wuce fa sallama alayya sai ya mini sallama falam ash'ur annahu marra wala sallama yace sai hankali na bai kai gare shi ba ban ku akan cewa gashi nan ya wuce har ya mun sallama asan a ɗabi'ance kana iya ganin mutum kamar ya sallama sai kaga bai kula ba saboda yana wani tunani ko hankalin shi ya tafi wani waje to galibi a ɗabi'ance sai kaga bai kyauta ma ba ko ka fara tunanin ya maka wulaƙanci ko ya raina ka ko kuma ma wani ma ya ce ai ya ma kafirta ne na mai sallama ma bai amsa ba idan shaidan ya zo ya maka irin wannan fasara ita zaka dauka to da wannan abin ya faru falam ashkur annahu marra wala sallama fantalaqa umar radiyallahu anhu hatta dakhala ala abi bakr radiyallahu anhu sayyidina umar da ya wuce sai ya tafi gun sayyidina abubakar sai ya kai ƙara fa qala sai ya ce ma yu'jibuka anni marartu ala usmana fa sallamtu alayhi falam yarudda alayhi salam yace me zaka ce game da abin da ya faru da ni yanzu yanzu nan na wuce ta gaban wani yana zaune na min sallama bai mayar min da sallama wa aqbala huwa Abu Bakr fi riwayatin fi wilayati Abi Bakr radiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'a sai suka taho sai sai na Bakar bai ce shi kenan a yi hukunci ba galibi irin wannan aka zo a kawo kara irin wannan da nufin kamar a don a ci dunduniyar wani ko a mai hukunci shi kana ci ada mutum banza ne ada man ya rena kowa ni ma ya taɓa man haka kaka damu da shi da sai na bakar da yi wannan ba sai ce mu je mu same shi don mu ji mu yi uzuri shi don yana daga kyau duk abin da kake da matsala da shi game da wani to kar kai mai hukunci har sai ka ji mai dalilinsa ko uzurinsa duk girman sha'anin al'amari akan bai wa mutum dama a ji ta bakinsa ko a gaban alkali ko mun girman laifin da aka ce mutum ya yi kama a yake mai hukunci dole ne a ba shi dama abin da ake ce mafiya hiyar wato a ba shi dama ya faɗi abin da yake so ya faɗa ko ya kare kansa ko ya faɗi uzurinsa ko ya yadda da laifinsa sai suka taho suka same shi hatta sallama alayya jami'an suka zo suka yi mini sallama su biyu sun makala abu bakar sannan sai abubakar ya ce masu na usman ja'ani akuka umaru fa zakara annahu marra alaika fa sallama fa lam turda alaihi salam yace ga dan uwanka wani ya zo ya same ni ya kawo kuka ya yi korafi akan cewa ya wuce ya da kai kana zaune a yanayin yadda kuke da alaƙa da juna yanayin yadda addini ya haɗa ku ya yi maka sallama amma kai baka mayar masa ba faman ladhi hamalaka ala zalika shine muke so mu ji menene uzurin ka me dalilin ka kaga an ba shi dama kar a dauki hukunci ko a yi tunani mummuna a kansa fa qultu sai na ce inji usman wallahi ma sha'artu annaka maratu wala sallamta yace wallahi hankali na bai kai gare ka ba ban sani ba hankali na yayi wani waje ina wani tunani cewa wai ka wuce ta nan haka yi sallama ya ce Allah ba zan iya tunawa ba ka yawo fa qala Abu Bakar radiyallahu anhu sai na baka yace sadaka Usman wa qad shagalaka oh shugaba kawai sai yace sadaka Usman lalle Usman yayi gaskiya wa qad shagalaka an zalika amrun lallai diyin da aka yi abin da ya hana ka ka san an yi mana ka sallaman nan to babban al'amari ne amma mun yadda da abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba ma tuhumar ka da ƙarya wato mutumin da ba san shi da ƙarya ba ya faɗi magana sai a gasgata shi ya faɗa har yayi rantsuwa ya ce wallahi na rantse maka da Allah ma sha'artu annaka mararta wala sallamta ban san ka wuce ko kai sallama ba kaga ka ce to ƙarya yake ko ba wannan nan yana kare kanshi ne sai suka gasgata shi suka anshi uzurinsa amma sai suka sake mai tambaya cewa to lalle din da aka yi wani babban al'amari ne yake damunka menene wannan al'amarin me ya dame ka fa qultu ajal nace gaskiya ne akwai abin da ke damuna a zuciyata wanda dabi'ance idan abu na damun mutum ba wani abu bane dan ya wuce bai gan ku ba kuna tsaye ko dan kun mishi magana bai kula ba ko dan ka kira sunansa ko ka daga masa hannu hankalin shi bai wajen ba wasu yana cewa wai hankali ke gani ba ido ba idan hankalin mutum yana wani waje abu ne mai sauki to kaga wannan zai ba mu dama mu dinga ba junan mu uzuri musamman a irin wannan rayuwar da mutane tunani ya musu yawa damuwa ta musu yawa abu ne mai sauki ka mutum sallama ko kai magana da shi ko ka kira shi a waya kaga bai kula ba ka sai ka bashi uzuri har ka ji uzurin shi tukunna kar ka dauki hukunci da zaran haka ya faru sai na ce musu ajal kwarai ina da damuwa qala sai abubakar ya ce wani abin da yana faruwa ne lokacin sai na bakar shine halifa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa ma huwa to menene abin da ya dame ka qala usman sai na usman yace radiyallahu anhu yace tufiya rasulullahi tawaffa Allah tawaffa Allah azza wa jalla nabiyahu صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن نسأله أن نجاة هذا الأمر yace damuwa ta shine Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu samu damar tambayar shi yadda za a yi wannan al'amari na addinin mu mu tsira ranar gobe da kiyama shi ina da damuwa kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya akwai wani karatun da na so in tambaye shi ban samu dama ba shine nake tauna tunan wato ba tunani ne irin na duniya ko wasu kudaden shi da aka rike ko ta kwangila da ya rasa ko wani ko wani abu na kasuwa ko wata asara ta duniya da yake mu galibi wannan shine yake sa mu cikin damuwa a rayuwar duniya ko mutum an bata mai rai daga cikin gidansa ya fito ko kuma wasu abokan harkar shi sun kewaye shi ai wata harka ba da shi ba to duk ba wannan bane shi damuwarsa shi damuwarsa akwai wata mas'ala da ya so a ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai bashi dama ba har rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace a qabla an nas'alahu an najati hadha al-amr kafin mu tambaye shi game da abinda zai sa mutum ya tsira a sha'anin addini فقال أبو بكر رضي الله عنه سنا بكر يتي فقلت ده عنك لك قد سألته عن ذلك إن كيف تنبأ با إن تنبأ فقلت ده عنك لك برم باك لابار لذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها yace sai na miƙe ni sai na Usman na sake matsuwa ku sai na kusa da sai na baka na ce na baka fansar mahaifina da mahaifiyata lalle kai ka fi kowa cancantar a ce ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani saboda kusancin ka da shi ko da yaushe kuna tare ka riga yi kowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukar ka a matsayin abokin shi na farko kamar da Allah ya ambace ka da suna abokinsa idhuma fil ghad idh yaqulu li sahibihi la ta'ba sayyidina Usman ya jinjina wa sayyidina Abubakar cewa lallai kai kam ka cancanta a ce a wurin ka za a ji wannan karatu ma'ana ka taimaka ka gaya ba fa qala Abubakar sai Abubakar ya ce qultu ya Rasulullah na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ma najatu hadha al-amr menene hanyar tsira a wannan duniya da ranar gobe alkiyama me idan mutum ya aikata zai tsira فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سما يكيتي من قبل مني كلمة التي أردت على أمني فردها علي فهي له نجاة وذا الله صلى الله عليه وسلم يكي duk wanda ya yadda da kalmar da na yi makawuna ta yinta shi kawun nawa ya tunkuɗe ta duk wanda ya yadda to ita ce za ta sa ya tsira rana alkiyama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga abin da ya faru tsakanin shi da kawunsa Abu Talib kamar yadda muka sani Abu Talib ya kasance ɗaya daga cikin makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyan shi wanda suke kaunarsa wanda kuma shine ma ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen rayuwar shi wannan dattijo wannan dattijo ya kasance bai yarda da musulunci ba bai yi imani ba Allah bai huwace masa yi imani ba amma kuma bai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma ya kasance yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba shi kariya daga muggan kafiran Makka da suke fitar da shi irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab da irin su Ibn Abi Mu'ayyid da ire-iren su Uqba Ibn Abi Mu'ayyid da ire-iren su sidna manzo Allah sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake zo zai wa'azi sai su ce ba zai wa'azi sai sai sai sai Abu Talib ya zo ya zare takobinsa yace je kai wa'azin ka ina nan ina maka gadi ko da mu mai imani ba tunda akwai wanda suka yi imani to a basu su ji wa'azi shi ne imani ba amma yana da sallallahu alaihi wasallam wannan kariya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta lallaba shi yana neman shi da imani shi kuma yana karna wa annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya amma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ba zan yi imani ba har ranar rasuwarsa mai da bukhari ya rawaito yana cikin ciwon ajali aka zo aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga kawunka can fa ran shi ya kawo makogoro da alama ba zai tashi daga wannan rashin lafiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho yabo gidan sai tarar da wasu manyan kafirai a wajen su Abu Jahal din can da su Abu Lahab suna tsaye a tare da shi a wurin da yake jinya Nabi zai ce mishi ya am ya kai baffana dan uwan mahaifina qul la ilaha illallah ka faɗi kalmar shahada kalimatan ahajju laka biha inda Allah idan ka furta ta ni kuma na maka alkawar ranar alkiyama zan zo gaban Allah ba da shaida cewa ka mutu musulmi kuma za ka tura aka ce sai ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana so ya furta kalma sai kuma ya kalli waɗannan kafiran su kuma sai su ce mishi kar ka sake ka faɗa idan ka faɗa haka ai kai abun kunya zaka ba addinin iyaye da kakanni ka kama addinin ƴaƴa zaka ba addinin dattawa ka kama addinin yara idan kai haka ka bar ma ƴan baya abun kunya annabi na maimaita mishi wannan tai su kuma suna ƙara tsoratar da shi da wannan kalma ta maguzawa cewa in yi haka ya yi abun kunya wannan tsoho dai a ƙarshe ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya ce wani kai haƙuri ba zan iya faɗi ba ko dan ka ji daɗi a ranka da na faɗa ya ce ko dan ko da ban yi imani a zuciyata ba da na faɗi dan ka ji daɗi a ranka ya ce amma ba zan iya ba ba na so in barwa zuriyata abin kunya haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wajen nan cikin bakin ciki da damuwa domin kowa yana so ya gana shi ya samu alkhairi wannan kuma a matsayin uba yake gare shi ya tashi da damuwa ya fice bar shi daga baya aka zo aka ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan dattijo ya cika sai ce wa sayyidina ali to ka je ka ɗauki gawon shi ka je kai mata jana'iza ka rufe ta irin jana'iza irin wata sawwaka ba wai ta musulmai ba inda ba zai yi a bashi haka ba a rufe shi ba shi da kan sayyidina ali da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya rasulullah inna ammaka ash-shaykh ad-dalla qad qudiya faman yuwarihi yace wannan babban naka mataccen tsohon nan ya mutu ya ra'ayi shi sai annabi ya ce mishi kai za ka rufe shi mana tunda kai ne ɗansa sai da bai ba addinin musulunci ba kai za ka rufe shi sai aka je aka mai jana'iza da ta sauka irin ta ta su kama guzawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cewa duk da haka zan roƙa maka gafara a wurin Allah duk da haka annabi yana sa rai cewa zai roƙa mai gafara a wurin Allah sai da Allah ya ce ba zai yi ba Allah ya hana sannan annabi yana cikin damuwa game da haka shine Allah ya saka mishi da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai hakuri ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya shiryatar da wanda kake so ba sai wanda Allah ya ga dama kai kana iya shiryatarwa ne kawai ta hanyar yi wa mutane tayin shirya amma samuwar shiga shirya cikin zuciyarsu wannan na Allah ne sannan kuma Allah ya ba shi labarin cewa ya yi haƙuri ba a kan shi aka fara wannan ba wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa adaha iyahu falamma falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la awwam muni Allah ya ce annabi ibrahim ya samu irin wannan matsalar da mahaifinsa yayi yayi da dattijo mai imani dattijo na bai imani ba da dattijon ya mutu sai ya ce zan dinga roƙa mashi gafara a wurin Allah sai Allah ya ce a'a Allah ya nuna masa aikata cewa babansa ba mutumin kirki bane saboda haka sai ya ta kuka na bakin ciki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma aka yi mishi umarni cewa ba zai roƙa mashi gafara ba wata rana sayyidina Abu Huraira ya taɓa tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah Abu Talib wanda ya dinga taimakonka akan addininka duk da bai yi imani ba shin wannan kauna da ya gwada maka za ta amfani shi ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sannan ya ce na tabbata ba wanda zai mai irin wannan tambaya sai irin ka mutumin da ya damu da ilimi wanda yake so ya san karatu mai yawa ya ce ranar alkiyama Allah ya gwada mini Abu Talib a cikin gidan wuta aka bani dama cewa na cice shi sai na je na kamo hannunsa na fito da shi sai aka ce na bar shi a daidai gabar wuta sannan kuma aka sa mai takalmi na gidan wuta iyakar azabar da za a mai shine kawai shi ba za a kona shi duka jikinsa ba takalmin nan na wuta shine iya azabarsa annabi ya ce amma kuma wannan takalmi saboda zafinsa yana tafarfasa har kwakwalwarsa ya ce to wannan shine ceton da aka bani dama ne masa wato kaunar da ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta amfane shi ba ta tafi a banza ba amma kuma rashin imani da bai yadda da Allah ne ɗaya mahalicci ba wannan kuma yasa bai da rabuwa cikin aljanna to wannan abin ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina abubakar bayani akan cewa wanda ya faɗi kalmar shahada to ya tsira da haka babu abu mafi girma da zai tseratar da mutum ranar alkiyama kamar ya je ya tarar da Allah alhalin ya mutu da imani kisa Allah yake ce mana kullum wala tamutunna illa wa antum muslimun duk yadda za a buga a raya a fada a tashi to karka yadda ka wayi gari a gaban Allah ko a cikin kabari a ranar baka da imani kamar yadda malam wahid badi yake cewa babu wani abu da mutum ya mallaka a duniya da ya kai darajar imaninsa duk abin da ka mallaka na dukiyoyi da kuɗaɗe da makari da shahara da ƙarfin faɗa a duk wani abu da kake ganin ka samu a duniya to bai kai darajar imani da kake da shi sura ka duk wanda ya rasa imani ya rasa ya rasa abu mafi daraja to amma Allah cikin adalcinsa a idan kai wani abun alkhairi bai tafi a banza ba ina la inna la nudiu ajra man ahsana amal Allah ya ce ba ma tozarta aikin wanda yake kyawun aiki bisa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu labarin wannan abu da ya faru da bakkansa tunda aikin da yake kyau ne Allah ya biya shi amma Allah ba zai biya shi da aljanna ba domin Allah baya bada aljanna ga wanda bai imani ba haka duk wani mutum a duniya idan yayi wani aikin alkhairi da ya da ya taimaka wa bayin Allah ko ya zama wani mutum mai kirki a cikin rayuwarsa to Allah yana iya biyan shi wannan alkhairin yadda Allah ya so ko dai Allah ya biya shi da kyakkyawan ambato a nan duniya sai ga mutum kafiri ne amma ana ana mishi kyakkyawan ambato saboda wani alheri da yi a matsayin shi na shugaba ko a matsayin shi na wani babban jari ko a matsayin shi na wani masani na wani ilimi da ya yi wani abu da duniya take cin wuriyarsa sai ga ana ta faɗan tarihi shi ana cewa wane wane wanda ya rasu shekara kaza shi ne ya ƙirƙiro kaza ana ta yaba mai wannan shi ne iya rabin shi wannan ambatan da duniya ko Allah ya bashi wadatar duniya ya bashi arzikin duniya kamar yadda sayyidina Umar da ya shiga ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗakin kamar yadda ya ce babu wani abu da zaka kalla ka sake mai da ido ka kalle shi ba wani abin sha'awa ɗakin sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah me zai hana ka roki Allah ya baka duniya irin yadda ya bai wa Farisa da Roma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida sai tashi zaune yace kai Umar kai ma wannan magana kake yi ina ni ina abin da Allah ya ba Farisa da Roma sai ce ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya ai waɗannan mutane ne waɗanda abin da suke yi na alheri Allah ya gaggauto musu da shi a duniya saboda ba su da imani sai Allah ya biya su a duniya shi sa rayuwarsu take tafiya lafiya nau kamar da kake ganin kafirai har a yanzu sun fi musulmai more duniya sun gyara duniyarsu in ka ji kasashen kafirai kasashen da ba musulunci ake ba za ka ga sun gyara duniyarsu kamar aljannar duniya to wannan Allah yana biyan su sakamakon aikin arzikin da suke a duniya sakamakon abin da suke na alheri sakamakon abin da suke na ci gaban kimiyya da fasaha sakamakon abin da suke suke yi na na ci gaban tattalin arziki da rayuwar dan adam shi ne suke ganin wannan alherin a duniyar nan da ka yi daina baka sha'awa sha'awar da za ka yi fatan ina kai ma da ka samu haka don ma'ana haka in ka samu wannan kai ma an biya ka ladan ka na lahira kenan a duniya to kai asara kenan ina fata muna gane saboda haka kalmar shahada ita ce abu mafi girma mafi daraja da mutum zai mallaka a ce yayi kalmar shahada ya mutu musulmi wanda duk da yi ta ba shi kuma yayi babban asara bai da wata asara da ta wuce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai na bakar to wannan shine abinda duk wanda yake da shi zai tsira to amma inda gida ke saka bayan mutum ya furta kalmar shahada to kuma akwai sauran ayyuka da suka rage kamar yadda wani mutum mai suna alfarazda wani mawaki ne wanda yake irin yana da badala sai matarsa ta rasu da aka je makabarta a zamanin alhassan albasar radiyallahu anhu wani malami cikin tabi'ai da ya wa'azi a makabarta bayan ya gama wa'azi sai kuma ya ja wannan mutumin gefe bayan kowa ya ce ya ce mushi yau dai ka ga matarka wance a cikin kabarin yanzu kai da kake raye me ka tanadar waran da za a saka a kabarin yana so ya mai wa'azi na musamman cewa ya rage abin da yake na badana sai ya ce na tanaji kalmar shahada yau shekara ta saba'in ina musulunci sai ce na yi san kai musulmi ne kuma na san kana faɗin kalmar shahada amma kalmar shahada tana matsayin wato ginshiki ne fandisho amma gini baya tsayuwa don an mai fandisho kadai sai an mushi filoli ina filolin da ka tanada na gininka na musulunci sura kalmar shahada ita ce fandisho ita ce tushe amma tana buƙatar abubuwan da suke taimaka mata shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya Mu'adh irin wannan magana Mu'adh dan Jabal da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka san me ya haƙƙin Allah akan bayi ka san me ya haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzonsa suka fi sani sai ce to haƙƙin Allah akan bayi shine su faɗi kalmar shahada su bautata masa kada su shirka su faɗi la ilaha illallah kada su shirka ga Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah wanda Allah ya ɗaura wa kansa da ganin damarsa shine duk wanda ya mutu baya shirka Allah zai saka shi aljanna sayyidina wato mu'azu ya ji daɗin wannan magana sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka bani dama in je in ta ba mutane wannan labarin in ce musu kowa ya kwantar da hankalinsa in dai kai musulmi ne zaka tsira sai annabi ya ce mishi a'a har ka je kai ta faɗa idan ka je kana ta faɗa wa mutane suka ɗauki wannan karatun babu mamaki su shagalta da cewa ai su musulmi ne su ƙi yin aikin da ya kamata musulmi ya yi kuma har su je su ɓata kalmar shahadata su ya ce latu bashirhum fa yattaki saboda akwai sauran aiki bayan faɗin la ilaha illallah annabi yana yin cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya yi imani da Allah ran tashin alkiyama da a ce babu bukatar wani aiki da ba za a ambaci wani aiki a bayan wannan amma sai a ce ya sada zumunci ya tsayi da sallah ya yi kaza kar ya yi kaza kar ya yi kaza haka wata rana sai na Abu Huraira radiyallahu anhu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya mishi irin wannan zancen har ma ya ce mishi ka je ka fada sai na Abu Huraira ya fito yana murna ya samu mutane ya fara gaya musu cewa jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi damuwar da ake da ita gaba da tsira ba damuwa ba ce in dai kai musulmi ne kawai ka tsira sai ga umar umar yana zuwa da ya ga abu hurairah yana wannan magana sai da ya ma doke shi tukunna ya kama shi jijjiga shi tunkuɗe shi yace me yasa kake wannan magana yace annabi ne yace in faɗa yace annabin yana ina yace yana waje kaza umar ya sha koshi ya gudu shi umar Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah kai kace wa sayyidina kai kace ma burar da ya faɗa wannan magana yace ni nace faɗa yace amma ya manzo Allah ba ka ganin kada mutane su shiga cikin wato su saki jiki kuma har su je su samu matsala sai annabi ce to shikenan kar a fara musu wato a duk waɗannan suna nuna mana cewa kalmar shahada ita ce mai tseratarwa amma tana buƙatar abubuwan da za su taimaka ta tabbata yadda ka san idan ka shuka bishiya kana sa ran ta samu ta girma ta zama ta yi inuwa kaga wannan iya shuka wannan bai isa ba sai ka dauki tsawon lokaci kana bata ruwa kana sa mata taki kana kula da ita kana hana dabbobi ko yara su lalata ta sannan za ta girma har na a samu inuwa ko a samu ɗan itace da take bayarwa to ka ɗauka imani kamar shine wannan shuka wannan shuka da kai shine imani da yake dasuwa a cikin zuciya ba zai iya tabbata ba har sai ainihin wato ka bi tafarkin da zai tabbatar da shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne yake ce masahabbai innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb yace musu imani yana iya ya koɗe ya lalace ya ɗashe a cikin zuciyar ɗayan kamar yadda tufafi yake tsufa ya zama zanen shi ya lalace yadda kaga tufafi za ka sai sabon kaya mai kyau mai walƙiya mai ban sha'awa amma yau da gobe a sa ya yi zufa a yaji rana a wanke a cire a wanke a goge a shanya bayan wani lokaci za ga tufafin nan ya tsufa ya lalace zanen jikin shi ya fita kai ma ya daina ma baka sha'awa wata rana ma za a iya ganin shi ma a bola to wannan haka imani yake sai ya ce fas'alullah ku dinga roƙon Allah an yi jaddida imaninku Allah ya sabunta muku imaninku saboda ka abun ba iya dabarar mutunci ko iya wasa ba sai da addu'a kullun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma kullun allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kullun allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika da ire-iren su sayyidina abubakar a takeici ya ga masjidna usman cewa aini na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yasa a tsira kuma ya gaya mana cewa kalmar shahada ita za ta sa a tsira wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal da isnadi tabbatacce sai malam Abdurrazzaq yace faman ta'ammala fi hadhihi al-qissati al-azimati alima anna amra an-najati amrun azim wanda da ya tsaya ya lura da wannan labari ne ban kai wannan babban labari ya lura ya sa hankalinsa a kai zai san cewa al'amarin tsira al'amari ne mai girma hatta innahu la yakumu wa yashghulu balal mu'minina as-sadiqin ha al'amarin ma ya zama damuwa wanda take dauke hankalin mu'minai na gaskiya waɗannan sabon mu'minai ne na gaskiya da shaida Allah inda ka ji an ce ya ayyuhan ladina amanu a cikin alqur'ani to da su ake ko da wani zai shiga sai dai ya shiga ta bayan sun shiga su kuma sun shiga Allah ya riga ya gasgata cewa sun shiga Allah ya ce minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qabara wa minhum man yantahi Allah ya yabe su ya ambace su ya ya ya ya ya ya tabbatar da imaninsu sawa'un a cikin su mutanen makka 'yan hijira da mutanen madina wanda suka suka taimaka musu almuhajirun wal ansar waɗannan sune mu'mini na gaskiya da shaida Allah mu kuma imanin mu yanzu muna yi kyakkyawan zato ne muna wa juna kyakkyawan zato ne ba wanda yake da tabbaci akan cewa Allah ya karɓi imanin domin Allah bai yi wahayi ya faɗa ba su kuma Allah ya yi wahayi ya ce ya yarda da imanin su ya ce ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu to kaga waɗannan mu'minan na gaskiya in ya zama wannan abin ya dame su to mu yafi kamata mu fi su damuwa kenan mu da bamu da wani tabbas akan rayuwar mu baka san yaya Allah zai da kai ba baka san yanzu ma abin da kake yi shin Allah yana karba a matsayin ikhlasi ne da imani ko ko Allah baya karba wataƙila a ciki akwai wani abin da ba haka yake ba ko akwai riya a ciki ko akwai wata damuwa sai dai kai ta addu'a Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna yi akan daidai Allah ya gafarta mana kurakuran mu da gazawar mu yace wa fihi zaka ji cewa fa hadha usman radiyallahu anhu ahammahu amrun najati ma qawli nabi sallallahu alaihi wasallam kaga yadda sayyidina usman ba ya shiga cikin damuwa tare da cewa mutum ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa usman fil janna a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane goma yan aljanna sayyidina usman shine na uku a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga cikin wata gona wata fadama ya je ya zauna a bakin wata rijiya a ya sanya kafafun shi a cikin rijiya ya ce ma wani wanda yake gadin kofar wannan gora cewa duk wanda ya zo zai shigo kar ya shigo sai an zo an tambaye ni na ba da izini sai na bakar ya zo yana so ya shiga ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya ce mishi ka tsaya ina zuwa ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani yace ka ce ya shigo kuma ka ce ina mishi bishara Allah ya ce a gaya mai dan aljanna shi an jima ka dan Umar ya zo shi ma aka yi haka da shi annabi ya ce a gaya masa ina masa bishara Allah ya ce masa shi dan aljanna ne to sai na uku sai na Usman sai na Usman ya zo da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya shiru kamar yana cikin damuwa kamar akwai wata damuwa da ke damarsa sannan sai ce mutumin ka je ka ce wa sayyidina Usman na ce ya shigo kuma ina gaya mai cewa Allah ya bashi aljanna amma zai game da jarabawa a wannan rayuwar shi sayyidina Usman kuma haka ya game da jarabawa ta 'yan tawaye da suka shiga cikin al'amarin gwamnati ƙarshe har suka kashe shi kuma har yau sayyidina Usman yana cikin wannan jarabawa kuma har yanzu akwai mutanen da in sun tashi ba da labarin sa suna cin mutuncinsa ko su aibata shi ko kuma su nuna cewa shugabancin da ya shugabanci ne na son zuciya ko na son kai ko na fifita danginsa a ga wannan duka jarabawa ce ya sha wahala sosai suka hana shi ya fito ya shugabanci suka hana shi fito ya sallah suka hana a shiga wurin shi a je a taimaka mai suka hana a bashi abinci daga baya suka haura gidan suka kashe shi bayan kuma sun kashe shi suka hana a mai jana'iza sai da gawar shi ta kwana ta wuni ta sake kwana sai a rana na biyu daga dare babban mutum irin wannan ba sai a rana biyu da dare sai wasu cikin bayan Allah mutanen kirki suka je cikin dare da fitilla da a ci balbal suka saci jiki suka shiga suka ɗau gawar shi suka je suka mai jana'iza a ɓoye ba tare da waɗannan mutanen banzan su sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai shiga cikin jarabawa to kaga duk mutumin da aka ce mai ya samu aljanna to ai da ya kamata a ce shi wannan damuwa bai kamata na mishi sai to a tabu alhamdulillah an riga an ba mu aljanna kamar yadda ya ce duk wannan matashin da ake a ƙasar da misali na wahalar rayuwa idan kai kana cikin wadata kana cikin aminci ai za ka ga baka cika damuwa da abubuwa wanda yake rayuwa nan Abuja shin ya cika damuwa da rigingimin da yake a irin Zamfara Kebbi Sokoto Kaduna wani bangare na Katsina na na banditiri da bai cika damuwa ba in dai ba yana da ƴan uwa ko dangi a can ba su ne damuwar shi amma yana nan yana ga ilahiya da ba wani matsala sannan kuma tunda gidan shi ba yunwa account din shi cike yake da kuɗaɗe manya duk abin da yake so ya samu a duniyar nan yana samu gwargwadon hali ba za ga bai cika damuwa da abin da ake tafara cewa Najeriya ana shan wahala misali to ai ka gona ita ce ɗabi'a ɗan adam wato in abu bai kawo kansa ba bai cika gaskata da gaske ba a ɗabi'ance to amma mutumin da aka bashi aljanna aka gaya mai kuma wanda ya faɗa ɗin Allah ne ya bashi umarnin ya faɗa amma duk da haka yana da damuwa akan ya za a iya tsira wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fihi da kuma annabi ya ce mishi wata rana ma darra usmana ma amila ba'da al-yawm nabi ya ce mishi duk abin da ka aikata ya kai usman ba zai ƙara cutar da kai ba ko da kai wani abu mara kyau to Allah ya kauda kai wannan kuma ya faru ne lokacin da aka yi wani yaƙi da ake ce ma zatul usra shine yaƙin tabuka lokacin da aka yi yaƙin tabuka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da kayan aikin da yake bukata ba shi da makamai isassu ba shi da ababen hawa raƙuma da dawakai ba shi da abinci wanda za a tafi da shi na guzuri da wanda za a bar ma iyalai a gidajensu saboda haka aka ce sahabbai su haɗa waɗannan kayayyakin su ma kuma ba su da shi a lokacin irin abinci na gida ya kare na gona bai riga ya iso ba na usman shi kuma babban ɗan kasuwa ne yana da kayan kasuwanci da yake yin import and export a daidai lokacin kago ɗin shi na kasuwanci wanda yake ɗauke da raƙumi sama da guda dubu kowane raƙumi ɗauke yake da kaya kamar yadda ce tirela dubu misali waɗannan kayayyaki sun shigo madina sun kawo kaya waɗanda mutane suke bukata kayayyakin masarufi kayayyakin abinci kayayyakin amfanin gida a suturu da sauran abubuwan da zai bayar da su a tsari zai siyan ma ƙananan 'yan kasuwa zai ci riba mai yawa tun da kayan suka iso 'yan kasuwa suke zuwa suna neman cewa ranka ne ina son kaya kaza a ba ni supply ɗin kaza sai na usman yana ce musu a'a an riga an sai da kayan babu wani kaya da wani zai samu suna ta mamakin to wane ne wanda ya sai kayan gaba da sai ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah waɗannan raƙuma da kayan da ke kansu da komai na bayar da su fi sabilillah a ba sojojin musulmi sai amfani da su ya ce na zaɓi ribar da ke wurin Allah a kan ribar duniya manzo Allah ya ji daɗi shi ne ya mishi wannan albishir ya ce Allah ya ce a gaya maka daga yau duk abin da ka yi ma Allah ya yafi wato wanda za ka yi a nan gaba maki inda za ka yi wani kuskure ma nan gaba to Allah ya yafi maka ka kasanta inda mu ne mutanen zamanin nan yanzu a ce kana da wani garanti daga Allah cewa duk abin da kai ba ku wata irin ta saba ce ba za ta yi ai wannan ganin sallah ma zai dina yi gaba daya kawai yana jirgin shi ne ya ga ya cika ya mutu kawai ya haɗu da da Allah salin alim amma su ba su taɓa yin haka ba shi tunanin to bari su daina sallah ko bari su daina sadaka ko bari su daina istighfari bari su bar karatun alkurani duk ba su daina wannan ba sun gane cewa wannan albishir da aka yi musu ba zai tabbata ba sai sun cika da imani kuma wannan yake nuna maka muhimmancin amfani da dukiya wajen taimakon addini yana daga cikin hanya da Allah yake ba mutum dama ya tsira da wuri shine idan Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi damar da zai iya aikin alkhairi da ita har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi inda zai halasta a yi ma wani hassada to da mai arziki wanda ke yin aikin alkhairi da arzikinsa to da ya cancanta mai hassada ya cikin ɗaya daga cikin mutane guda biyu waɗanda ba za a iya musu hassada ta fuskar ka yi fatan kai ma Allah ya baka irin damar da ya ba su mutumin da yake da arziki kuma Allah ya huwace masa ya fi ƙarfin arzikin yana bayarwa don Allah yana sadaka yana kyauta yana wakati yana taimakon addini arzikin bai rufe masa ido ba to wanda biye haka ya samu hanyar tsira nan take da haka in ka kalla sahabbai da dama waɗanda suka samu irin wannan falalar za ka samu cewa sun samu wannan falala ne sakamakon taimakon addini zuciyarsu sayyidina Uthman da muka ji sayyidina Abubakar Abdurrahman dan Auf Abu Ayyub al-Ansari da ire-iren su waɗanda suka ɗauki dukiya mai yawa suka sa a cikin aikin addini to nan da nan sai Allah ya ba su daraja mai girma wato wannan hanya ce da ke sauƙaƙa mutum zuwa ga samun daraja amma tana da wahala wa inna hala kabiratun illa ala alladhina hadalla yana da wahala saboda a ɗabi'ar ɗan adam Allah ya sa wa ɗan adam san dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid sannan shaidan kullun yana gaya maka ash-shaytanu ya'idukumul faqra yana nuna maka cewa kai wawa ne zaka talauce in kana bayar in kana bayarwa a masallacin nan ko in kana taimako a dinin kai kadai ne mai arziki kai ba ga sauran mutane da suke yi ba haka Allah zai jarabci mutum da wannan jarabawa wani har sai hatta idza hadar ahadakum al-maut qala ba wannan ba wa anti kun marzakum zarrakum yaqulu an yi ati adukum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sai ya zo mutuwa sai ya dinga tunanin ya ma da Allah ya bashi dama wanda zai zo fa as-saddaqa dan ya samu ya sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da yake da dukiya ya dauka ya ciyar ya sadaka ya taimaki ‘yan uwa da marayu ya ce ba sai ya zo gargaran mutuwa ya dinga cewa abawa ne abawa ne ya ce kuma lokaci ya riga ya ƙure ya makara domin ba ka da lafiya ko kana halin gargaran mutuwa ko ka ce a bayar a shar'ance kyautar ba ta yi ba magada lokacin dukiyarsu ne kaga za ka mutu za ka musu baƙin ciki amma so ake ka bayar kana da ranka da lafiyarka da hankalinka ba ka tsoron mutuwa a daidai lokacin kuma kana tsoron talauci kana tsoron za ka iya rasa abu amma sai ka ɗauka ka bayar to a wannan lokacin shine idan ka bayar sai Allah ya gani ya karɓa kuma ya ba ka lada ninkin ba ninki saboda ka wannan yana mana muhimmancin a aikin alkhairi wanda za ka yi don Allah wanda za ka yi kana da ranka da lafiyarka shine abin da waɗannan sahabbai suka yi Allah ya ba su ɗaukaka da daraja a taƙaice in ya zama na cewa sai na Usman radiyallahu anhu wanda yake da wannan falalar yake da wannan tabbacin amma jibai da ya damu da al'amarin tsira har yana fita daga hayyacinsa yana zaune har abokinsa ko ɗan uwansa ya wuce mai sallama amma bai ma san yi sallama har ku ashe damuwa ce ba wajen shi ba shi mu sauran mutane mun fi cancanta mai wannan damuwa وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في بيته وعند زوجته فبكى هكذا يضع أتكين wato hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi tabbatacce cewa wani sahabi mai suna Abdullahi ibn Rawaha sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma komandan yaki ne kuma ya kasance daga cikin masu kare musulunci da waƙarsa yana yin waƙa yana kare addini yana zaune a gidansa sai kawai matar shi ta ga yana kuka fasa'alat kuma allazi abkaka ma ga babban mutum haka nan kawai yana kuka ba mutuwa aka yi ba ba gobara ba ba wata matsala ta faru ba kawai yana kuka dole a tambaya me ya faru kai ko yaro ne ma dole a tambaye shi me ya faru qala yace zakartu qaulallahi azza wa jalla kawai na tuna faɗin Allah da yake cewa ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya yace wallahi wannan ayar na tuna ki sa kuka cikin sotu maryam Allah yace wa in minkum kuma ba wani cikin ku ya ku dan adam illa wariduha face sai ya wuce ta kan wuta kana ala rabbika hatman maqdiya Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta wannan dole sai abun ya faru kowane mutum sai ya bi ta kan sira'i wata gada siririya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar sirar ta kan silin gashi sai ya bi ta kanta idan mumini ne mutum to sai imanin shi ya sa ya tsallaka wannan gadan lafiya in ya tsallaka ta a tsallaken ta ne a inda ake ce ma arasatul janna wato farfajiyar ko gate ko mashiga aljanna inda za a zo a yi hisabi na ƙarshe amma duk wanda ya tsallako don Allah ya so ya tsira wanda ko duk Allah bai kaddara ne tsira ba to zai fada zai fada karkashin wannan gada kuma ita ce jahannama Allah ta tsare Allah ya ce wa in minkum ba wani a cikin ku illa wariduha sai ya tsallaka ta kan gadan kana ala rabbika hatiman maqdiya sai Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sa'annan sai kuma mu tseratar da waɗanda suke jin tsoron Allah wa nadharu zalimin fiha jafiya su kuma kafirai sune wal kafirahum zalimin Allah ya ce mu bar su a ciki ga sanan azzuba warwas su kuma sun fada kenan har abada sai ya ce wannan ayar na tuna fala adin dan ban sani ba a an ju minha amla shin zan tsira din ni din nan da nake magana ni abla dan rawaha zan tsira ko ba zan tsira ba ban sani ba wannan ne yasa nake kuka ina jin tsoron hawa kan sirati rana alkiyama kaga shi ma wannan sahabi kuma shahidi ne ya mutu a gun jihadi haka ya tsira insha Allah amma duk da haka a lokacin rayuwarsa bayan ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi jihadi bayan ya tare da ainihin wato a a a sahabbai yana tare da ainihin wato tafarkin gaskiya amma ya je zauna a gidansa yana kuka yana jin tsoron menene zai faru da shi ranar alkiyama kada cewa yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana cikin tawagar farko-farko waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga wannan abun wannan matsala ashe babba ce sabai sun damu da ita fa kana da hadihi halus sabiqin al-awwalin min as-sahabati wannan shine yanayin da sahabbai suke ciki waɗannan na farko-farko da suka yi imani fil bahthi suna ta bincike an mujibatin najati game da abin da zai samu musu da tsira fiddaraini a duniyan nan da kuma ranar alkiyama wa hum qad bushiru bi dukhulil janna alhalin ba Allah ya musu bishara da shiga aljanna fa kaifa biha fa kaifa alhalu biman ba'dahu to ya kake tsammanin al'amarin yake da na bayan su mu kenan da mu da wanda suka riga ya mutunta su bayan ya kamata mu fi kowa da mu in ya zama su da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiye tafiye tare da shi suka yi jihadi tare da shi suka taimaki addinin Allah Allah ya ga ayyukan da suka yi Allah ya wahayi ya ce ya yarda da su Allah ya ce ya gafarta musu Allah ya ce ya ba su aljanna amma suna shiga cikin wannan damuwa yana kuma ga mu sauran musulmi waɗanda ba mu da duk wannan tabbacin akan abin da muke muna da iya kokarin mu muna faɗi tashin mu muna fagamniya tsakanin da'a da barna tsakanin bautar Allah da saba masa tsakanin imani da ruɗin shedan kullun ga munan sun ma'amalu sun makabaru sun ma'amalu sun makabaru haka muke wannan faɗi tashin kaga ya kamata mu fi kowa damuwa da wannan matsalar matsala ce babba wanda kuma duk ya sakaci da ita bai damu da ita ba har ya bari ya shiga kabarinsa bai tantance ta ba duk abin da ya tara a can kai da duk wasu kansa saboda haka wannan muhimmiyar mas'ala ce matsalar tunanin yaya za a yi na tsira yaya za a yi na yi amfani da lokacin da nake da shi na yi abin da zai amfani da ranar gobe alkiyama ya za a yi na amfani da damar da Allah ya bani ta wadata ko lafiya ko ilimi ko sarauta ko wani wata dama cikin damammaki na yi aikin alkhairi wanda zai amfani duk abin da Allah ya baka a duniya to ya baka ne dan kai amfani da shi dan lahira wanda Allah yake cewa ta gifi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah abinda Allah ya baka a duniya to yi kokari ka nemi lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kuma ka manta da abinda zaka mora na arzikin Allah da alkhairin sana halas a duniya ya kamata a ce mu mun fi kowa damuwa da wannan mas'ala shine malam zai zo ya mana wato fashin baki ya kuma gaya mana wasu abubuwa ɗaya bayan ɗaya har guda goma waɗanda idan muka yi riko da su insha Allah za mu tsira ranar gobe alkiyama to lokaci ya kure bari mu dakata anan haka Allah ke mu darasi na gaba sai mu karasa wannan mukaddima mu kuma shiga cikin asalin littafin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh